العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم بيرجع محرم hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa kamar da yadda aka sani jiya an faɗi ɓangarori yadda zunubai suka kasu kashi-kashi cewa sun kasu kashi hudu akwai na farko alkismul awwal az-zunub al-mulkiyya sannan kuma wannan na biyu ar-rubu wannan shine alkismul thani az-zunub ash-shaytaniyya ko na uku az-zunub as-sab'iyya sai kuma addunub wanda suke bahiniya to idan mutum ya tsaya lura da waɗannan abubuwan za ku ga wato duk mushkilolin ɗan adam kusan anan take da abun nan ba in ma dai ya zama ta dalilin wancan na farko ko ya zama shaitaniya na biyun wannan shi yasa za ku ga duk lokacin da mutum ya yi musharaka da mutum ɗalibi kasancewan mutum yakan yi ta musharaka da abokin haɗinsa in ma dai ɗan adam ko shaidan idan yi musharaka da shi ta zamantakewa ko ta rayuwa ko ta wani abu to sai ya ɗabi'antu da irin halinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin tarbiyyar da ya bayar ya kwatanta mana kwatankwacin abokin zama na kirki da abokin zama na banza ko ya ce kwatankwacin aboki na kirki kamar mai sai da turare ne mai sai da turare ko ka saya ko shi ya samma ko kuma shi ya shafa yana dauke da kamshin kuna zaune kusa da shi dai kana amfana da kamshin nan to kamar haka mutumin kirki yake idan ka zauna da shi ko dai kirkin shi ya shafe ka kai tsaye ko ya shafe ka kai tsaye ta domin zai iya yin addu'a zai iya yin kaza zaman shi na kirkin nan ka samu kariya saboda kana zama ta mutanen kirki sai sa ha aka yi magana daga cikin abin da yake sa mutum ya zama mutumin kirki ar-rufqa as-saliha idan ya zauna cikin tawaga ta kirki kirkin nan sai ya harbe shi ana nan za ku ga kirkin nan ya samu ya zama abun nan shi ko mugun aboki aka kwatanta mana shi da kwatankwacin zama wurin mai walda idan ka zauna wurin mai walda ko dai kai tsaye ya yi tarzafi ya kona ka ko kuma ko ba komi ka ji warin walda sai ka rika jin warin wuta da karfe da ake kona haka mugun aboki yake watanta yanzu ka samu dankali mai kyau buhu guda ka dauko mara kyau guda ɗaya mai sankara ka sa a cikin wannan guda buhu gudan ka gani ka bashi sati biyu ka ga yadda za a yi sai ya harbi waɗannan masu lafiya haka ne ko kana sawa ciki zaka ga bayan lokaci kaɗan ya harbe su ya goga masu wannan abun haka ne kwana uku mako sai a harbi sauran sagadi ya saka masa wannan sankaran nan ya harbe su da shi wannan ke nuna kaga aboki na kirki ana amfana da shi har muka karanta cikin sahihu muslim wanda yazo ya wuce yaga ana karatu ko mala'iku ana bada labari ko su mala'iku as-sayyahun wanda suna yawo idan suka iso wurin da suka tara ana karatu su sun tsaya nan za su tsaya suka ce sun zo sun tara ana karatun bayan Allah na karatun littafin Allah suna tambayan junansu suka tsaya nan suka dauki sako suka kai wurin Allah Allah ya ce biya gafarta musu sai to akwai wanda yazo zai wuce ne kawai sai ga ana yi ya tsaya kallo ni ake yi nan wurin bari dan tsayan gani ya tsaya kallo aka ce shi ma alkhairin su ya shafe shi kallon nan da ya tsaya yi tunda ya tsaya kallon mutanen kirki ya kamata kirkin su ya shafai saboda haka shi ma an gafarta mai haka ne ko to me yasa to kenan wannan yake nuna shi yasa tun ana yara ko tun kafin a samu yaran ma annabi yake karantar da mu yadda kada a yadda a yi alaka da shedan in an yi haka to za a bi fa abubuwa irin nashi za a bi halaye irin nashi sai a ga wannan zunub a shaytaniya din nan mutum yana yin su kai ka ce shaydan din ne bi nafsi wanda aka karanta jiya ko an karanto su ba sai an koma ba kamar hasada duk aikin fa shaydan ne aka ce ku duba yadda aka halitta annabi adam daga hasadan nan shi kuma shaydan ku duba abin tun farko ga bagayu nan ga alghishu ga ghill ga khuda ga makru ga amru bil ma'as bi ma'asillah wa taziniha shedanin mutum zaka ga yanzu idan aka yi shedanin aboki idan ya samu abokin da bai gamsu da abin da yake ba ba sai ya maida mai abin da yake so a yi mai kyau ba yace shine mai kyau in mace ce ta zo da kaza ta zo da kaza ta zo da kaza ta rika nuna maka wata da kaman ma ce wannan tace ke kika ci a kanki ai mu nan da kike ganin muna hantamawa muna jin daɗi ga hanya ga hanya ga yadda aka yi ta samu kuɗi ga yadda aka yi ta ce da waya mai zafi zuwa kuma ta ce za ta je cikin kasuwa ita kare ta sai wayan wajen dubu ɗari shida kuma ba za a daɗe ba za ta dawo ta ce yanzu ta gaji da wannan a canza mata wani to za ka gaya ma wata ƙawarta yadda ake take samun wannan kuɗin tana tsawo su dan ka san dai babanta in shi ke bata kuɗi in albashi yake an sa zai cire wannan kuɗin ya bata sai dai ɗan majalisa ne amma dai in dai civil servant ne kai kana aiki a wani wuri a ce zaka tura dubu ɗari shida duk bayan wata ɗaya ko wata ɗaya da rabi ka ba ɗaya ka kawai ta je ta sai waya ka san kuma waya za ta saya ina ganin kamar ba zai yi ko ni ne nake ganin haka saboda haka sai ta gaya mata yadda ake take samun wannan yadda ake take samun wannan daga nan ta kawata mata wannan abun sai kawai kaga tana binta tana fita tare ta fita tare daga nan shikenan saboda haka aka nuna mutum tun farko sanda zai nemi dan nan ya zama yayi kariya ya nemi kariya daga shedan dan kada dan nan a haiho shi zo ya dabi'u irin waɗannan na shedan ka ganshi mugu to asalin sa tun farko dama an yi alaka da shedan tun farko haka nan lokacin da zai ci abinci ku duba inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake koya ma yaron nan tarbiyya yaro yazo za a ci abinci yace yaro zaka ci abinci farko sammillaha ka ce bismillah sadda za ka ci abincin wa kul bi yaminik ka ci da dama sannan wa kul mimma yalika ka ci abin da ke gaban ka kakkar ka tsallakawa gaban wani me ake so a hana shi farko sammillah ka ambaci sunan Allah dan ka kori shedan ka kuci tare sannan ka ci daga da hannun dama domin shi shedan da hannun hagu yake ci kada ka kwaikwayi shedan dan kwaikwayen shi tashabbuhi bihi kwaikwayon shi yana sa mutum ya zama kaman shi ya koma ya ɗabi'antu da halaye irin na shi sai aka hana wannan kaskaci ka ce bismillah sannan ka ci da dama dan shedan shi duk sabani yake yi da hagu yake ci sannan aka ce kuma ka ci daga gabanka saboda me ka a koya mai hadama da can in ka lura yara in za su ci abinci a gida zuba masa ake gaba daya kuma maman na zaune ko ita ma tana sa hannu ko tana kallon yadda suke yi za ta hana su abubuwa da dama ko ba ta yi karatu ba aka ce masu ce bismillah ko ba ta ce su ce bismillah ba ba za ta yi bidas da hannun hagu ba wannan tuntuni mun sani cin abinci da hannun hagu iyaye na hana shi tuntuni ya ci da hagu sai dai su ce ya sa hannun dama ya rika kwanan kuma da hannun hagu in ya dafe ya tangale haka su hana la yakulu muttaki'an haka ne sannan kuma me sai ta rika kallon yanda yake ɗebo loma in yana yin katuwa ta hana in yana ɗebo wata kafin ya haɗa ta bakin shi ta hana me yasa in yana rayawo gaban wani ta hana ta ci gaban ka haka ne ko haka bane ana so a hana shi haɗama ne tun yana yaro to idan aka tashi da wannan tarbiyyar mutum bai da haɗama to yanzu haka ake yi yanzu kowa da kwanan shi sannan kuma wani lokaci sai ka ce ma yaron je ka ɗebo da kanka da ka ce ɗebo za ka je ka bi ka gani duk yaro in ba Allah ya tsare ba in dai za ka ce mai je ɗebo abinci da kanka ka ga dai in ya je zai kwashe naman da ke cikin abincin duk wani abu da yake mai kyau zai zaɓo shi ɗebo makan shi ya ban ma sauran shi kuma bai damu da wanda za su zo daga baya ba ya ji gwalgwala ya ɗebo daidai yadda yake so za ka ga yana ta juya shi ma sai ya ɗebo daidai yadda yake so in abin da za a zaɓa ne ya kwakwashe duk wanda suka fi kirki ya zo ya tara a nashi farantin kuma ya ɗebo abin da ma ba zai iya cinyewa ba sai ya cika ga ya bar sauran a nan wurin ya bar su abin nan ba amma haɗama ta sa ya ɗebo bai damu ba ko waɗancan ba za su samu ba amma zai ɗebo abin da ma ya fi ƙarfin shi to yanzu kwatanta ka ga har magidanta idan aka je wajen cin abinci a wani taro ka ga yadda suke yi za ka ga mutum ya je ya ɗauki wannan farantin ya kwashi har abin da ba zai iya cinyewa ba bai tunanin in ya kwasa haka wani zai rasa sai ya ɗiba ya je can ya ji gwalgwala shi kuma ga wasu can da farantin su ko ba samu ba shi kuma ya ɗebi abin da bai iya cinya ba ko ba kwa ganin haka sannan kuma wani lokaci ni a fahimta ta idan aka zo taro ko biki sai aka kawo abinci kala-kala me ake nufi kowa zaɓi wanda yake so ko amma wani in ya zo kowane sai ya ɗiba sai haɗa da faranti ya ɗauki katon faranti ya ɗebo wannan ya ɗebo wannan ya zuba ya ɗebi shinkafa ya ɗebi masa ya ɗebi alale ya ɗebi duk abin da ka gani wurin nan sai ya ci a zuba mai ya zuba ya tara shi a gaban shi him kuma ba zai iya cin rabi ba ciki har da wanda bai ci haka zai tafi ya bar shi wurin wani kuma shi bai samu ba kai kuma sai kama ɓata abu kaje na ɓata lokaci an ga an ga in ka zo sai an ware na duk komi aka ce na ce sai ya ɗebi komi to kuma sai an ƙara ta nama kai wata rana ma sai nema tara an gane abu ba amfanin fudul tun da aka ce zai zo abincin nan ya ɗebi komi kuma har sai an ce hannama kuma da naman fa na faro dan koko ni ne na mance sai wala zari kara mai sharbi tun a gida na ce ko ta aka yaro je ya ɗebo in ya je sai ɗaɗɗe ba nama ko ko kuma ne wanda bai fito ba amma dai tun da dai ka zo ya nuna baka bacci kana tare da mu ai kima yana da kyau a san ma mutum din yana tare da ku kamar jiya ne da muka yi magana da iso da na faɗa ba abin nan kawai nan yi wuf bayan an tafi nan na ce ko ba komi ma ya nuna kana tare da mu dai wani da aka yi magana ma bai tare da ku suke hehen kace mai me kuke ce maka ba bai ma san abin da kace balle ya faɗi nasu amma ana taron ma yana da kyau amma abin da nake so ku lura so nake mu in taho da ku har mu kai wurin da za a fahimci abin nan din sosai ai jiya din mun yi maganan ƙarin bayani ne ku kalli halin ya aka yi muka zama haka wanda ya saba da wannan haɗamar tun yana yaro shi ya sa kowa ya zama sai ya yi haɗama sai ya kwashe kayan al'umma shi kaɗai ya riƙe ko ba zai amfani da su ba ya hana kowa jin daɗi shi kuma shi ma bai ma ji daɗin ba ba haɗama ba ne shine wancan kalman da muka faɗi jiya na wanda ba mu makarhi ba asharahu da aka ce wannan hadama ita ta sa mutum shi kadai zai kwashi kayan al'umma miliyan nawa shi kadai ya rike saboda tun da matan da ya taso farko yana dan karami haka yake mugu ne shi dama hadama ce ɗabi'arsa duk abin da aka zo shi zai kwasa ko ba zai amfani da shi ba zai kwasa ya aje ya yi dan shi su ta lalacewa to nawa kuke ganin wani idan ya tashi ko wasu abubuwa ne zai kwashe sai kai wani wuri a jefi ta tsatsa in abin hawa ne ya lalace in kofa wasu abubuwa ne su lalace amma suna nan ruwa ya buge su ruwa ya musu komi shi bai amfani da su ba kuma bai ba wasu ba kuma bai bari an yi amfani da su ba ko ni ne na san haka ni kadai to saboda haka idan mutum ya taso da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun ana yara yake kokarin ya tarbiyantar da yaran nan kada su zama da wannan mummunan hali hali ne na dabbanci dabbobi suke da irin wannan halin ya fito ko to naka sai ga mutum daga nan sai su kwantu da sifofi irin na shedan tun da tun yana yaro irin halin ya iya irin wannan aka koya masa shine hadaman shine waɗannan abubuwan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamar yanda ya magana akan waɗannan ya karantar da yara ga yadda za su yi dan kada su zama irin wannan ina fata an gane sannan kuma bayan nan aka ƙara maganan cewa idan ka duba irin wannan ladabi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam auna shi da halin da ake ciki yau yaro yana cin komai da hannun hagu yana ci kafar shi ma kai wani ma kawai sai ka ce ma ba abin take ci ba kuma sannan kowa zai yi abin nan dinsa yaron da ya saba da wannan in ka lura ana cin abinci ba gaban kowa ba wani lokaci in ya ga kamar abincin zai kare ko dai a kare da kuka ko a kare da kokowa domin wani kawai sai ce a sai jan ya kwashe saura ya tara a gaban shi kuma daga nan bayan da yana ta ci da sauri in ya ga kusa karewa yana ɗiba wub wub yana yana yana zazzaro ido yana ci da abin nan in ya ga abin ya ɓaci ma sai jan ya kwanan gaban shi sai karamin sai ya taso a kama kokowa cikin cikin cikin ya aka yi kuke faɗa ce jan ya kwanan yayi shi kuma yace sun cinye ne sun banni aita aita aita abin nan aita dambe to
idan aka tashi da wannan babu saiti har girman sa ko ba abincin za a ci da shi ba duk inda ya samu kanshi wannan mummunan halin yana nan tare da shi irin halin dabbanci zaga yana hadawa na sha gani yanzu nan idan za a zo da za a tara mutane sun kai dubu ɗaya a ce za a raba dubu biyar biyar kuma a gaya ma mutane a yi jawabi a ce kakku damu kowa zai samu kana ganin za a raba su ba kokowa ba na arisa kana ganin za a gama raban ba kokowa ba ko an ce kowa zai samu sai sun yi kokowa ba za su yadda ba sai an yi kokowa idan aka zo da abinci ba aka ce za a raba a ce gashi nan kowa zai samu sai sun yi kokowa na taba gaya muku na a Saudiya wani mutum balarabe ne ya zo da motar shi guda ba a san zai zo ba ga mutane zazzaune ya zo ya zagayo da abincin shi zai raba ma mutane mutane suka tattaso ce la ku zauna kowa zai samu in ma ba a samu ba akwai a gida in ya kare zan koma a ɗebo ko ya kira ɗayan motar ma ta zo ta nan akwai mota an loda wani ta kawo ta nan duk da haka sai da aka yi kokowa sai ga an fara kokowa ya ce la hawla wala quwwata illa sai ga mota shi kawai tafiya ba su nan suna suna dambe da wanda ya fa ce kowa zai samu ko ba su san zai zo ba gaba da so wani shi kuma idan aka zo ni na gani da ido na ba labari na ji ba wanda aka zo da abincin ana rabawa shi kuma ya dauki katon guda na abincin to kaji da yawa ma kai ma ka gani katon guda shi kada ya dauka na abinci abincin da yafi na mutum 20 sama da 20 mutum shi ɗaya ya dauka in an zo da juice din nan wani shi kada zai dauka katon guda sun suka ka daukatan guda sai su dauka cewa za ka dauka ne kai ma ka sauka ga masu kararraba ma mutane shi ko zai dauka akwai wanda ya taba daukan juice katon guda ya koma gefe ya dinga budawa yana sha wani ya zo ya ce kamman ya ce je katon kai ma ka amsu katon guda shi kadai katon katon guda
ka duba irin wannan hamadiya inda yanzu za a zo nan wurin a ce to mutane mun fi haka mu dauka mu yanzu ba mu da yawa so kadan din nan ba mu ba amma da a ce yanzu gidan nan yanda muke zuwa cike da a ce a zo da katan katan na apple a ce kowa ɗaya zai ɗauka wallahi wani sai ya ɗau biyu
na tabbatar muku da cewa wani sai ya ɗau biyu
a zagaya da ita a ce kawai kowa ya ɗau ɗaya wani sai ya ɗau biyu ko kuma ko ya ɗauka kai tsaye ko ya ɗauka ya je ya sagaya ya cinye ya dawo ya ƙara ɗauka don ka a gane ya ɗau biyu
sai ya ɗau biyu wani sai ya ci biyu ba zai yiwu ya ce bari ya ɗau ɗaya ba dabino wannan ba wani abu ba dabino idan aka zo aka ce wani ya zo da dabino mutane za su yi buɗe baki in ana ɗaukar ɗaya ɗaya wani sai ce bari in yi wuturi sai ɗau uku ko biyar to ɗaya ba wuturi ba ne kuma naka ne da za ka ɗaure da kake so in aka rage sauran dan gobe wani in ya tashi sai juye shi cikin riga ce bari ya kai ma yara shi ma sauran mutane su ba su da yara inda kana so sai ka zo da yaran yadda ka ɗau ɗaya su ma su ɗau ɗaya amma dan me da izinin wa za ka juye shi ka kai gidanka wa ya ce ka kai gidanka
ana yi ko ba yi
wannan shine masifan mu in an zo an ce ga abinci a ce abun nan ba in an ce ga wannan abu biyu ɗaya ɗaya za a ɗauka mutum shi ya ɗau biyu to ko da abinci ne aka ce in abin da yake ɗaya ɗaya ɗaya ne kamar yanzu a ce kuna cin ɗan wake da kai da mutum ya halatta ka rika ɗauka biyu biyu shi na ɗauka ɗaya ɗaya na ko ba koya mana wannan ladabin ba to amma dole ne mutum wani ba sai in cikin duhu ne wani sai ya ɗau biyar ya haɗa cusa a filin mako? a ce dai ana ganewa nama fa in kuna cin nama balangu kowa ya ɗauɗa wani in yayi wani naɗi ya haɗo wani irin wanda bayan kuɗin nan sosai bayan nan naɗo shi ya cusa ya ka gani to in har mun kasa tsare wannan daga nan farko kana ganin wannan maya gagare mu shine kake ganin mutum zai kai wani matsayi ya ga miliyoyin kuɗi sun biyo ta gaban shi ya bar su sai ɗebe su ba ya ce wai bari kawai tun da rabawa za a yi abun nan ba
sai dai ya gama yadda zai iya gama ƙarya ya zo ya ce to kamar yadda na ga wani bayani ran nan ana magana agaji ko suka ce duk ƙasar nan ba inda ba su kai agaji ba inda ba ba su ba mutane agaji ba su amfani ba amfana da agaji zuwa wannan fa national level ne ba ma state ba state bane wannan ba da state ake ba amma national level na ga bayanin su rubutu ita mai abun ta ce duk ƙasar nan ba inda ba su kai taimakon su nan ba su ba wanda bai samu taimakon su ba bala maka ka samu kana gida haka ta ce ne ba ƙarya kai mata ba tunda ana yin ƙarya a liƙa ma mutum amma dai an ba ƙarya ka gani irin wannan ta yin eh kai ma ka karanta ko to to to ya ka gani yanzu ba saboda Allah ya yaro ya ka ga maganar nan to ji yan primary to a gidan kowa aka bi a gidajen su aka bi aka tayar da su bayan ba a zuwa makarantar sannan kuma an tayar da su a primary wannan kadai bai sai a gane mutanen nan suna yardar al'umma ba primary nan ba a zuwa yara na gidajen su to kuma ya aka aka tayar da yan primary duk kasan a gida gidajen su to wanda aka je gidan shi an je amma nan akwai wanda bai da dan primary a gida to duk sun zo
ka malan wallahi wannan shine inkilabul mawazi asbaha al-haqq batilan wal batilu haqqan an wayi gari ƙarya yau ita ce a matsayin gaskiya gaskiya ita ce a matsayin ƙarya kuma ba a jin kunya ku duba fa maganar nan da muke maimaita Abu Sufyan bai musulunta ba aka je gaban Hirakla suna neman a ba su alliance forces a taimaka masu a ba su taimakon sojoji da mayaka a zo a murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sa Abu Sufyan a gaba aka ce ga mutanen nan su kuma za a sa shi daga gaba mutanen shi na baya dan ba yadda za a yi masu haka ido yayi wani alama za a rike mai tambayoyi aka dinga mai tambayoyi yana bada amsa aka dinga mai tambayoyi yana bada amsa shin wannan mutum kaza da can yana neman mulki da can yayi ta bada amsa yace ba dan yana gudun kada tarihi ya rubuto ya taba yin ƙarya ba so daya a duniya ran nan da yayi ƙarya don samu taimako daga ban sharakala yace amma yana gudun kada tarihi ya rubuto cewa ya taba yin ƙarya so daya ya taba yin ƙarya su kuwa wani wannan magana sannan fa bai musulunta ba amma yanzu musulmi ko musulma mutum zai zo ya karya har ta sai ta kai bangon duniya kuma bai damu ba to saboda haka kaga wannan nan wannan tarbiyya ita ta bada wannan musiba saboda haka idan mutane za su haɗu da kai da wannan mai hali kaza su ci abinci su sha auna kusa da za a yi rabon abu na shine na ƙarshe da ne magana in ka kalli yadda za a yi rabo in za a yi rabo ana zuwa za a yi rabon mun abu na ci dama ko kowa ko kuma wani ya haɗa na mutane da yawa shi kadai ko ya rubuto hadda was god idan sunaye ake kawo sai ya kawo har sunan wanda babu a nan garin lokacin da aka sallami malaman makaranta akwai wannan muka zauna da shi can wurin ya ce to gaskiya dai ba daɗi asalin ma mutum yana wurin aiki yana shadda a wajen shi yana abun nan sai sai amma fa in aka kalli ta wani wuri fa mu ma fa da laifin mu nace to yace wallahi shi tun suna primary aka sa su a matsayin masu koyarwa suna ansa albashi har yanzu sun zama magidanta a wannan aikin din wannan appointment din shi suke ci har tun wannan lokacin auna akwai wanda muka zo nan federal secretariat muna magana da shi yace shi tun da aka dauke aiki bai ma san makarantar da yake ba sai dai wani lokaci kawai yaji in yaji an sa kuɗi ne a ce kai daga wuri kace kaza kace ko sai gane an yi mai posting a ce zuwa wata in aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya ya je wata rana ce yanzu sai ɗan wuri kaza ko sai ya ji sunan shi yanzu shi anan wuri sai gane a ce an canza mai wuri bai sani ba da wannan da bakin shi ya faɗa sai saboda haka gaskiya shi Allah dai ba shi mafita amma ma an taimakai shi shi nace to kai ka gane wata kila to amma ba dukan kuma ne kuma iri wannan kuma da abin amma fa akwai tsauna mutum tun yana shi shi shi shi ma sannan ana koyar da shi shi ma kuma yana koyarwa yana koyarwa shi ma a makaranta to sai na to to ka gani sai a sa account din shi shi kadai to kaji to kaji wannan 500 ne an sa shi yana da account shi kadai guda 18 to kaji to kaji to ya za a yi wani abu wani abun wato in kai duk yadda za ka yi tunani da mutane in ka ce wai yau ka tare wata mugun kafin ma ka tare wannan sun buɗo guda goma sababbi wanda kai baka san ma da su ba sai dai mutum ya yin sa to saboda haka za ka ga abubuwan nan dukkan su mutane sai su koma ka bambance sai dai kawai ka haɗa ka ce to wannan shi dai a jiki ɗan adam ne amma fa a halinsa shi ma shaiɗanin ɗinsu ne wannan wancan shaiɗanul jinni wannan shaiɗanul insi kuma kuma mutasawiya dukkan su aikin zaka ga iri ɗaya ne saboda dukkan su abokan juna ne to shi yasa idan ka zauna da mutum ku ci ku sha tare ku yi hira tare labudda sai ka ɗabi'antu da irin waɗannan halayen nashi in masu kyau ne ka ɗabi'antu da shi in kuma ba shi da kyau kai ma ka ɗabi'antu shi yasa dole ne sai an yi amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar in ko ba haka nan ba ba zai yi ba saboda mutum yakan kwaikwayi in ma dan adam irin shi mai mugunta in ma kuma ya kwaikwayi asalin ma shaidan din shi ya samu shaidan in ma shaidan tsinci in ma shaidan jinni ya kwaikwaye shi ya rika yin wannan ɗabi'an su ku duba can baya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwala ma dakhala an-naqs min bani isra'il farkon abin da yasa banu isra'ila suka samu nakasa yace kana rajul awwala ma yalqa ar-rajul فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يجوز لك yace mai sai mutum in ya gamu da mutum sai yace masa kaiwa ne abinda kake yi na gano baya da kyau ka bari bai dace ba ha kuma yalqahu min alghad sai su hadu gobe yana akan wannan halin amma fa yakuna aqi qa'idahu wa aqilahu wa sharibahu sai kaga ya koma kuma tare suke zama tare suke ci tare suke sha sun koma iri da ya san yana ba daidai ba fa daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya buga zuciyar sashe zuwa ga sashe wala ana wala anahum kama la'anahum ya kuma tsine musu kamar yadda ya tsine wa banu Isra'ila shine yasa kaga ya kawo ce kalla wallahi la ta'murunna bil ma'rufi ku yi umarni da kyakkyawan aiki wala tanhayunna anil munkar kuma sannan ku hana mutum daga abin nan wala taqsurannahu ala alhaqqi qasra kuma ku tare mutum ku tirsasa mashi kan bin gaskiya ya bi gaskiya aw la yadribanna Allahu quluba ba'dikum bi ba'd ko ko Allah ya buga zuciyar sashe zuwa ga sashe wala yal'anannakum kama la'anakum kuma zai tsine muku kamar yadda ya tsine musu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليه الى اخر الايات اما abinda zaka kalla ashe kenan idan har ya kasance mutum yana so ya gyaru sai ya kaurace mu waɗannan dabi'un imma dai shaytan insi wa imma shaytan jinni saboda kada ya kwaikwayi imma ya zama ɗabi'a sa ta zama zunubi bahimi ko suba'i ko dai kamar yadda aka magana ko shaytaniya to da sharadin ba a alaka da su amma in dai ana like da su sai sun harbe mutum kuma sai yayi wannan ɗabi'a Allah budda minha kamar yadda nayi magana misalin dankalin nan da na bayar ka dauko dankali mai kyau ka hada shi da mai sankara mai sankaran nan guda ɗaya duk sai ya harbe su sai dai wanda Allah ya kaddara ba zai taba ba amma sai sai ka ga ba ta su to kamar haka ne saboda haka idan ana so a canza wannan halayen na tunani yaran nan suna kallon abin da iyayen suke yi suna kallon rayuwar da suke yi sun san lalle ta fi karfin abin da suke samu cuta suke yi sun tattara kayan al'umma sun tsare wani ya dauka an kai shi makaranta can waje shi ma tarbiyyar da ya samo bai samo komi ba kawai abin da ya dawo ya kwaikwayi kawai iyayensa dama wani ma ya gaya masa abin da ya sa ya kai shi can din ya sauri ya dawo saboda makarantun gida ana yawan tawaye ana yawan yajin aiki ana yawan kaza shi yana so nashi yaran su gama da sauri yana nan within the limit na 8 wanda ya kamata ya samu lucrative job yayi in ya dawo ko kuma sannan ya girma da wuri yana dan shekara 20 yana dan shekara 23 ya gama karatu duk wani wurin da ake gani mai abun nan na ake so a liƙa shi yayi shi su kuma sauran yaran talaka su shekara talatin ba su gama jami'an ba idan an zo duk wani aiki muhimmi sai a ce daga age of 23-26 shi ake nema shi kuma wannan ya gama sai ya gama NYS yana da shekara ma 30 wani ma har ya samu exemption certificate ya kai shekara 33 bai gama ma makarantar ba saboda haka ko NYS ma bai yi ba la la hada su za daidaita su waɗannan saboda haka za su tafi wurin da iyayen nan suka baro su kwafe masu duk inda suka baro yawanci duk inda zaka ga wani mutum wanda ya samu wani wuri mai kyau kafin ya bar wurin ya fa kafa na shi a wurin akan ya kai nashi to kuma ba dole wani ma sai kaga baban ma sai ya fi ma ƴaƴan kirki su ɗin sun taho dafin da suka ja ya fi na baban to laka jara zai wahala to ni abin da nake ba da shawara duk irin waɗannan abubuwan ana so ne mutum ya gane su dan tunanin ya kaga kawai kai yadda za ka yi kai kokari ka juya akala ko ragaman rayuwarka kawai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sauran abubuwa kawai ka jale su kana kallon su ka jale su dan baka da maganin su ya dan fito wannan shine sauran na jiya wataƙila wanda zai za a hada da shi to ko kuma dai mutum ya tashi ma duk inda ya gani dai almuhimmu dai wancan sharh ne ba mu sharhi ba sosai shine nan dawo da shi baya shine kan kuka diba alqismu rabi الذنوب البهيمية وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم كل ذنوبان da in mutum yana yi zai kama da dabba مثل الشرح wannan hadaman irin wanda muka yi magana a zo rabon abu kaga har masu wanda kana gani yayi gurura ga ana kokowa har a jima mutum ciwo akwai lokacin da wani dan siyasa ya zo zai raba kuɗi mutane suka tashi kawai ga sun fara kokowa sai watsa musu sama suka yi ta mirgima aka daddanne wasu wani haka kukurje mai biwa ya ji mummunan rauni ko bai samu kokobo ba kuma da yake akwai wannan sharahun kaga inda a ce mutane ne ba dabbobi ba ai kaga da aka gama kokowan nan har mutum da hurhura ya kasa an gugurje shi wanda suka samu ba sai su ce abinda za a yi tunda dai an sha wuya a zo a hada duka mu raba su majalisa ce ba ta wurin zaman su amma kowa sai ya rike nashi wanda ya sha gurza a kasa bai samu kokobo ba yan ma ji ciwo shi wanda ya samu da yawa ya soke abin shi wanda ya samu tsere ɗari biyar shi ma soke abin shi kowa ya yi shiru an san dai an watsa kuɗi amma waye ɗibi nawa waye ɗibi ba wanda ya sani wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba sun gugurje shi a ƙasa ya tashi da ciwo jina jina bai samu ba ina ba dabbobi ba abin nan ɗin dabbobi ba ne ni za a yi sai gaskiya abun nan kai mun yi ba daidai ba yanzu abun da za a yi a kawo abun da aka samo duka a raba da in ka suna yara sadda ake yara idan aka tashi aka je yawon sallah wannan suka je wajen dangin wannan wannan suka je wajen dangin wannan ai wasu dangin sun fosu kirki wasu dangin sun fosu wadata duk za a daddawo aka gama me ake ma yawon sallah eh Allah ya gabe ake yi yanzu zai yiwu kana ganin yanzu yara aka ja kai wannan ya aka dawo za su yadda su kansu iyayen za su yadda a raba in ba uwar su kai wata jika to to to to to to kaji saboda ɗaya ta fi iya ci to kwakwa ta zan suka tafi tare to auna to yanzu kai gidan buki idan aka je yanzu gidan buki ina gaya ma mata yanzu idan mace za ta yi aure ko tana da wani buki idan ta yi wannan abu in wanda suke da wadata ne da za su sa a yo masa daga wani wuri ta kaga masu ai ba sa zuwa su ta wannan aikin in kek ne in snack ne duk za su ba da aiki ne a can wanda suka iya su yo masu ko to ina aka kawo inda aka aje shi sai ta nemi amintattun ta sun tsare mata abincin in ba haka ba duk sai sun wasu sun kwashe shi bata sani ba sai su zo da kwano ko su zo da jika sai ta ɗiba tana zuba wata ta ta saka tana zuba cikin abincin ta kwakwashe shi wasu ba samu ba in an zo na mutum ɗaya wata ta zo da leda wata ta zo da jika wata ta zo da kula wata ma ba sai ta tambayi kulan ba zagayawa za ta cikin gidan ta ga inda aka aje kula ta ɗauko ta cika shi ta kai ta boye kuma in ta tafi da ta tafi da abincin da kulan duka a rasa waye ɗau kulan saboda in ta dawo da kula an san ita ce sai ta rike har da kulan sai dai ka jana ta in buki ya zo ku ɓaɓɓoye kayan ku fa saboda in an zo za a sassace a ɓaɓɓoye kaya in an kawo in amarya ce yanzu ba a yadda ranar da jama'a suke da yawa a yadda a buɗe wannan akwatin lokacin kafin a zo za a zo a gani in ko suka riga suka taru ba a buɗe dan duk sai sun sassace ƙananan abubuwan da ke cikin abu
auna ne
an manyan kayan mako to kai ga na
to kaji ko to kaji
to kaji ko kaji wala kaji kaji ni ba mu san wannan saniya to kaji shi ya bada aiki mallan shi to yi kaji saniya mallan sani ba dai bacci kai ba ko kada kai bacci dan Allah wurin nan ka gane wannan ciwon nan yanda zamu rabu da wannan ci kaji shi za a yi buki a gidan shi ya bada saniya saniya ka do saniya ba a yanka sa amma an dai ba na ba an dai ta dai wannan ce za a ba a je kuɗi malam sani ko ta ga inda suke ha
saboda haka mu daina maganan kawai mu zo mu ta maganan shugaba shugaba wani ma yanzu ni shugaban wani in ka kwatanta shi da wani wanda shi talaka ne to sai ka ce in kai ke bada aljanna lalle shugaban nan bari ka sa shi aljanna wannan ko banda dukan da zai ta kafin ka kai shi wuta to abin mana eh tunda nan na baku labari fa a masallacin juma'a ba wani wuri ba ina cikin irin wannan magana wani ya ce yanzu ya baro gidansu ana faɗa kai kana nan bace ka nan kai ma kana nan ga isa nan zaune ya ce wallahi yanzu ya baro ana faɗa a gida an aiko wani ya kawo ma yayan shi miliyan biyar amma wanda aka aikon ya cire zunzurutun kuɗi ham dubu ɗari biyu ya ba wanda aka aiko mawa da kuɗin shi ya riƙe miliyan hudu da dubu ɗari takwas shi da aka aiko miliyan biyar
ya ba inda aka aiko shi ya kai dubu ɗari biyu shi ya riƙe hudu da ɗari takwas miliyan hudu da dubu ɗari takwas yanzu tsakani da Allah wannan in ya zama gwamna ya je Ingila aka ce sai da mana da jihar ka za mu saya mu biya ka kuɗi kuma kai kai zaman ba zai sai da ka ba wannan wannan mugun wanda ya wannan aka ce in shi gwamna ne ya sai da jihar da Allah za ku kuna ganin zai bata to kuma ni na gaya muku nan na dawo hanyar zariya na sai kwai na zafi na sai sai da ya rantsa ya ce kwarya guda ce guda ɗari kenan amma ba guda ashirin da biyar ciki da na kirga ya ɗaya guda ashirin da biyar cikin ɗari shi fa wannan mai sai da kwai yanzu wannan mai sai da kwai ya zama ɗan majalisa
to saboda haka ku gane mu gane ciyon da muke ciki ciyon nan ba wai dukkan mu malam muna sai dai mu ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala kada ya kashe mu da wannan ciwo wannan mummunan ciwo dakta na'am kai ma
ha
na'am eh na gane to eh na gane baka sani ba to to sai ka ba duwan su to eh eh sai ka gano dai
ha ha to
idarar su gane su to amma ba mutum na gaya maka ma shi matar shi ce ba ya zo ya ce wai yanzu kuɗi sun zama gobara ya ce kuɗi sun zama kamar gobara sai ka sa dubu biyar sai ka sa dubu ashirin cikin aljihu da ka sa sai ka ga kawai sun ƙare kamar gobara ashe gobara na ɗaki ashe idan ya tagale rigar shi kawai ya shiga bayi ko zai wanka da da ya tagale sai ce wuf ka ta sa hannu cikin rigan nan duk abin da ta ji ta damtsa ciki ta ɗiba ita ma ta tare ta to ashe gobarar nan ran nan sai ya zo aka ba shi wasu sababbin kuɗi kuma ya san nawa ne yana shiga gida da su da aka fito saboda ya san sababbi ne da ya fito ya gyara kayan shi ya ƙara maida sai ya ɗauko su zai ba wani ne ya ɗauko su ya ga sababbi ko canji zai oho ni dai ban sani ba sai ya ga kawai an zaftare su ya ce to to yau ya gano gobarar nan ashe gobarar nan na ɗaki to duba to ya za a yi haka in haka har babu amana tsakanin ma mutum da matar shi tsakanin mutum da ɗan shi tsakanin yaran nan yanzu in ka ji cases na wanda za su shiga ɗakin baban in bayyanan su zabtaro in suka gane inda ya ajiya su zabtaro wasu yara da suka yi wata zabtara sai da suka je suka sai motoci guda uku ba a ma san shi kuma baban ya aje kayan da yawa bai ma san sun zabtara ba sai da aka je wa yaran suka buge wani shi da abokin shi suka buge wani aka damke su yan sanda suka bi suka bi suka bi sannan aka gano ai motar nan mata su ce sannan kuma guda uku gare su su uku ne duk kowa an sai mai da kato jijji kowa sai da in da suka ga dama sai su haɗu su tafi tare to ta zo ya bu to to to ido kuri kuri to auna to mu bari tunda an gane yanzu har kowa yayi bayanin abun nan ba ai kaga jiya ba ai munakasha ba yau an yi munakasha sai ka ga wannan bahimiyan nan ka gani yanzu wasu mutanen kana bambance su da dabbobin a irin wannan mu'amalan mutumin da zai zo da yi abin da ya fi karfin shi ya tara ya aje shi har ya mutu bai tuba ba ya ta karo wajen ɗebowa kuma ya zo ba amfani to me bambanci shi da wanda ya ɗebi abincin da ya kasa cinyewa ya ɗebi abincin mutum uku shi kaɗai a gidan biki kuma bai jin kunya in mace ce ta ɗebo daga gida ta taho ta ɗebo a kula kai yanzu ma matarka ta tafi gidan biki sai ta je can ta ɗebo abincin da za ta zo ta ba 'ya'yanka ba ta zo ma da mutunci ba na'am koko babu yanzu sai a zo a ce to shikenan yanzu ma yayi daidai wani ya ce ma in ta je gidan bukin to dama fa yau tun da dai zaki gidan buki duka hadda ni ma ni ma in in kun ci tan ni ma ku dauko ku tawo man da shi a gidan bukin ya salam ana yi mutum ya ce matar shi ta je gidan buki ita ta ci ƴaƴan su ci shi ma kuma a dauko a dauko ba sai ka ce gidan babanka aka je in gidanku ne wannan ba komai kana ma iya zuwa ka ciyo da kanka in gidan da ka fi ƙarfin abin gidan ku ne amma dai gidan mutane a daga ganin mata ka ita da kula tana ta fama tana sata abinci wata ta ɗiba ta sa a cikin jika nama wata ta ɗiba ta sa a cikin wannan jikar da suke yawo da ita wata dama da jika biyu ma take yawo da babba da ƙarama ita babba ta ɗiba kaya ko Allah sauƙaƙe to da wannan ne sai yaro ya koya sai ya tashi da mummunan haɗama duk inda ya samu so yake murkushe mutane sai a samu ananiya asharahu nan wal ananiya haɗama ga kuma selfishness shi selfish interest kullum wannan abin ne ya haifar da su kuma menene magana mu greediness da selfish interest shine babban matsalar mu yanzu in ka tsaka kalli mutane المطلب السادس أنواع المعاصي سو نوعكم سو ذنوبان yanzu san an yi maganan kasusuwansu kala-kalansu akwai babba akwai ƙarami alma'asi nau'ani su zunuban nan kala biyu ne kaba'ir wa sagha'ir akwai manya-manya akwai ƙanana qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim ya ce wa qad ay dalla al-qur'an wa sunnah wato al-qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi nuni wa ijma'u sahabati wa tabi'in da kuma ijma'in sahabbai gaba daya da kuma tabi'ai gaba daya wa tabi'in ba'dahum da wanda suka biyo bayan su kuji abinda zamu faɗi saura kuma wani yaje yace kuma da nashi wal a'imma da jigajigan bayan Allah a'imman nan a'imman nan mun yi magana akan wasu guda goma amma shahararru wanda suka fi girma a cikin su guda hudu Imam Abu Hanifa shine na farko imam malik shine na biyu sai imam shafi'i sai imam ahmad rahimahumullah waɗannan su ne in aka ce a imma wani lokaci ba a faɗi sunan kowa ba to su ne mutabadir su ne farko dan su ne jigajige guda hudu amma ya hada duka kuma har akwai sun kai goma don har sai da makarantar littafi hayatul a'imma wanda akwai sauran guda shida wanda ba su ba a faɗe su ba a cikin waɗannan amma mun karanta su duka ko a cikin wancan littafin da haka su sun yi ittifaki dukkansu abinda qur'ani ya nuna abinda sunna ta nuna da ijma'in sahabbai da wanda suka tawo bayan su da kuma a'imma anna ala anna dhunuba kaba'ir wa sagha'ir zunubai anna min adh-dhunubi daga cikin zunubai akwai kaba'ir akwai sagha'ir ina fata an gane qala Allah azza wa jalla Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shine Qur'anin da aka yi magana in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu idan kuka nisanci manya-manyan abubuwan da aka hana ku aka ce ku bari nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare maku kananun kenan sune waɗannan wanda kuka yi wanda suke kananu sune sayyi'atikum anan ai wa nudkhilkum mudkhalan karima sannan za mu shigar da ku wata mashiga ta karamci kenan za ku shiga aljanna kuna waɗanda ake darajantawa ake girmamawa wa qala azza wa jalla ay alladhina yastanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam haka lissafo ma abun nan ba bayan Allah mu'minai aka ce su ne waɗanda suke nisantan kaba'ira al-ithmi manya manyan laifuka wal fawahish da kuma muyagun zunubai su waɗannan an ce fawahish din nan shine ma azuma qabuhu min al-kaba'ir shine abinda munin sa ya girma daga cikin manya-manyan zunubai sune fawahish to zina ta shigo ciki masu kama da ita sun shigo ciki illa lamam sai lamam lamam sune az-zunubu sagha'ir ay zunubai waɗanda suke kanana to wanda suka nisanci wannan idan aka zo aka ce a zina menene kabira ciki ita yin zinan hakikatan menene lamam a ciki kallo murmus wancan ibti wannan duk waɗannan sai a ce in zinan ba ta faru ba sai a ce musu to an kwatanta da zinan waɗannan su sun koma kanana to saboda haka ana yafe su don wancan bai faru ba in ko wancan ya faru to dukkan su ma laifi ne sun koma manya dan sun ja an yi babban ma an zartar da babban ya fito to saboda haka wannan shine to wannan shine wa an ibn mas'ud radiyallahu an qal sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi manzon Allah yake cewa Abdullahi dan Mas'ud yace ya tambayi manzon Allah yace ayyu dhanbi a'zamu indallah wanda zunubi ne yafi girma a wurin Allah tabaaraka wataala qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya bayan ko shi ya halitta ka ya zama kana bauta ma Allah kana hada shi da wani wannan shi kowane zunubi girma qultu kai inna dhalika al'azim lalle wannan kan babban abu ne babban abu ne qala qultu thumma ay nace sai wani kuma bayan nan qala sai yace masa an taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'aka shine ka kashe danka dan tsoron kada ya ci abinci tare da kai kana ganin talauci zai kama ka zuwa gaya ba a ce gashi din saboda haka in ka sake kai kaza kaza zai faru a je asibiti a ce ma yanzu shikenan uku sun isa NHIF NHIS su ma dama iyakar su hudu hudu ne ma hudu ko kai da kai da uwar gida da yaya guda guda hudu shikenan an gama saboda in ba haka ba zaka jawo maka kanka wahala to duka wannan za a ga ma a ce ma ka bari ka fi saukin kai training din su ka ba su qualitative ilimi ka ba su wane ne wane ne in sun wuce haka ba yadda zaka yi na haka in sun samu sai dai a kashe sauran to za a ga ma haka ba wani abun nan bane duk wannan zaka ga mutumin ma hadda ba ruwan shi ma da kai ma shi ma wata rana ya tashi tambaya ma sai tambaye ka sannan na yara nan guda ɗaya zo ya tambaye ya ce wani ya ce mashi wai yanzu ku nawa ne a wurin kai ku yaran malam ne suka ce eh ku ne manya suka ce eh yanzu ku nawa ne yanzu ya ya gaya mai adadin su ya ce tsaf a ce nan gaba ka shiga uku ku shiga uku gashi nan wallahi suka ce wani ya tambaye shi ya ce ku yaran malam ne suka ce yara na ne ku ne manya suka ce su ne manya to yanzu ku nawa ne a wurin da suka gaya mai yace mun kun kai mu kaza yace nan gaba kun shiga uku yace saboda ni yace saboda nan gaba fa duk ɗan kananan nan in malam bai nan nauyin su ya dawo kanku to kadi ba gani to da zaka ga wanda yayi magana sai kai mamaki akwai sadda wani ya ware su ya zuga su yace ku ku ja kamata ku gano malam kanshi kawai ya sani baya so ku ji dadi saboda yana hawa mota ga iri ku dubo da ban maku wallahi ina wallahi kuna mamaki ba na so su ji dadi ni saboda haka su ni kadai nake jin dadi su ba na ki bari su ji dadi to dai su ma sun fara hankali suna ga wani rana su ba da arzan sai ka ji ta yi daidai domin wanda aka gaya ma wannan shi zai ce to shi ai kowa da abin shi zai zo arzikin shi kowa da arzikin shi kuma ma ba mu sani ba wata illa cikin ƙananan mu wata rana cikin su ne ma wani zai taimake mu mun haka muka ɗauka shi kuma wancan da aka ce ina jin daɗi ya ce to ai shi ya ga tare muke cin abinci wata lokaci akasari ya ce ke kawo man nan bai ma taɓa ganin na tuna wanda ya wuce yanka uku ba komin yawan shi shi zai zuba min in aka kai ɗaya biyu aka kai kuzan ce ya isa to shi bai ga abin da nake ci wanda su ba sa ci ba to yanzu wannan ka kaddara in ba a samu wannan tunanin ba ya kake tunani ba kullum wuta tun cikin gida ba to kuma wanda zai wannan magana in ka gan shi sai kai mamaki to to to ashe kai ma ka ji karatun to wannan mutane duk yawancin aka zaka ga ɗabi'an mutane galibi su kunno wuta ta nan su kunno ma ita ta nan su kunno ma ita ta nan wurin kawai kada ma ka san kuna a kakali kawai amma kaga wannan za su ce ma za ka ban masu nauyi za ka ban masu ɗawainiya don haka tun da su ne manya nan gaba za su yi ma abin nan akwai wanda na sani irin wannan zigar da aka taɓa yi mai shi har sai da ya tinkari baban ma ya ce ba shi gaskiya a daina haihuwa gidan nan haka nan wallahi ina ga muke cewa baban a daina haihuwa gidan nan haka nan saboda ya lura da ana ta haihu ƙanana baban nan kuma yanzu shekarun shi na baya da bukatar wani abin nan ba dan nan gaba shi za a ban mai wahala to wannan kaga da yawa za ka gani to da an samu wannan tunanin za ka gani wani a cikin gidan ne ita matar ce za a gaya mawa ita za a zuga ita za ta je asibiti su gaya mata su ce mata to duba ki gani kina ta haihuwa yanzu haihuwar ki nawa ƴaƴanki uku sun isa in kika ƙara tsaye daga nan kar ki ƙara sun isa domin nan gaba fa abubuwa fa na canzawa makaranta ku samu ku training din su su kadai ku samu ku kaza ku samu ku kaza sai a nuna mata kalan wani wani wata poster a ce zo ki gani to sai a nuna mata ga wata mata ita ta zo mijin ta keke gare suna cikin bukka yanzu ga ta ita ga ciki ga goyo ga ƴaƴa ƙanana ga majina ga kuda da ta bi masu hanci a ce kin ga aibin aiko yara da yawa kuma yanzu duk ga sun taru sun ce sai ya goya su akan keke to ya za a yi da su akan keke yanzu wannan ya za a yi ya zai da su akan keke ga mai ciki ga goyo ga kananan yara ga masu isassan lafiya ga majina ga kuda ma yana ta bi masu hanci abinda za a share masu majina ma babu to sai ka ce to duba ki ga waɗancan su kin ga yaran su ga sunan guda biyu ko uku su kuma ga gidansu flat hadda ayaba an dasa ga ga fruit ga kayan abun nan ga motar baban su ga baba ya sha jin ya sha su ga yara su ma festa sun haka da tsura alama sun ji dadi waɗancan kuna ta kuka su wannan sun kusa mutuwa ciki ga ciki wani kai ga idan ciki kai wanda lelan kai ga ciki rose ga kawa hulan gelange a ce duk kun gani rashin nutrient ga abin da su suke ci san lemu ne kullum ayaba bana wane ne duk su suke ci duk waɗannan sai kan zo to da ka kufi yayi wannan abun nan zai zuba da kashi ko kai tsaye ko a dabaranci ko abun nan ba a ce ne kowa da naci kan ka samu sab kowa da abin da zai ishi wani ba zai ishi wani ba abin da zai ishi wani ba zai ishi wani ba amma ina to dai wannan shine dai amma ba shine kun san mun karanta wannan fa a matsayin littafi ko kan wannan magana to saboda haka sai gashi nan wannan kenan ka kashe shi makhafata an yata'ama ma'aka qala qultu ay sai nace sai wannan kuma qala thumma an tazniya ay bi halilati ay ay ko halilata jarak an tazniya ay halilata jarak shi da jarak sai ne kai zina da matan makaucinka wannan shi zunubin babba ne zina laifi ne amma a ce mutum ya je ya rasa wanda zai zina da ita sai amintacce makauci ko diyar makwabcin dan wanda muka je cikin tambayoyi muka manta ba sai da kai magana ya kakkawo sai diya ko mabiyan mutum ko matar shi makwabcin ka ka yaudare shi to ran nan hakudu ba liman yayi cewa wani zai yi tafiya an tura shi course ya zo ya ce ma makwabcinsa to ga matar shi nan ga komi dai na harkokin gida ana buƙatar kuɗi shi zai turo mai ayi kaza kaza kaza da ya dawo sai ya tadda mata da ciki da magana ta tawoto wanda aka ba ajiya ne wannan nan na ce maku ɗalibi ya zo nan ya tambaya ya ce to shi yanzu akwai wani ɗalibi akwai wani wurin aikinsu ɗaya amma yanzu ya kare shi ya ki zuwa gaishe shi saboda in an je gaishe shi yana yi wa mutane ƙarya ya ce keke na kan ne banke ya kada shi kuma su sun san ƙarya ne ba keke na kan bane a je a gaishe shi ya ce amma bari in baka labari abokinmu ne wani abokin sun kenan ciki ya ce ashe yana zuwa wurin ma yana kai ma matan ma magana ita ko matan Allah ya tsare ta bata yadda ba ran nan sai ta gaya ma mijinta ce abokin ka fa yana namuna kaji kaji kaji ya ce abokin ta ce eh ya ce to bari in gwada shi da gaske sai zan ne ya ce mai zaya abuja ya kai shi tasha ba zai je da mota ba ya kai shi ya kai shi tasha ya sallame zai tafi abuja haba malam shi ko daga can kawai ya je aje shi tasha kawai ya zo har yayo tefani ya dawo ya shige mai gida shi bai san ya riga shi dawowa ba da ya aje shi can kawai zai hau mashin ya dawo ya zo shi ya daki ya boye shi ko ya je yau tefanen shi ya dawo har ya je ya samu har ya samu ma tun da ya san shi kai mai gida ta ta ta tafi Abuja har ya cire riga shi ya sagale ya zo da nama ya zo da kayan abin nan ma gida abu to shi ne sai shi abokin ya bude goma ya fita ta baya ya je ya kira wasu abokan suka zo suka gan shi kiri kiri suka ce ai ba za a bacci ba sai an mai shaida suka ta tirkashi har ya kare ta ce wallahi ba za a bar shi haka ba ai zai ma iya musawa ai mai shaida ba za a bar shi ba sai an mai shaida shi ne aka yi tafiyar kashi har ya kare to shi kenan sai aka rika zuwa daga ma'aikata kuma ana gaishe shi sai in ya je to wallahi wani ɗan iska ne keke na fam keke na fam ya kada shi ya shiga mai ya kada shi to shi ne shi yake tambaya ta shi da ya san ƙarya yake ya je ya gaishe shi na ce kada ka je idan za ka yi mai tun da ya san ka san ba tare da ba shi kashi ba gaishe shi mai za ka yi kasan ɗan iska ne a daidai a in za a mai nasiha mai nasiha ce to kaga irin ta kaga cin amana kaga irin ta to kaga kare yin wannan muna ji kana ta ke kana fam ne kada ka amma mu mun zamba ke kana fam bane mun ki faɗi ne dan a ruba asiri tunda dai amma shaida ka ka bari da ke dan da ne da ne wanda aka kama irin wannan yake barin gari yanzu yanzu ko matar da ita da aka kama za ta mata hukin inda yanzu matan a kama ta kai ta ko gidansu ta za ta je ai da in aka kama mutum a irin wannan da ita matan da ita wane ne ma inda ma za a to duk kowa ba iyayen su ma guduwa za su ba su ba da suka yi ba ma amma yanzu ba to saboda haka dai wannan shine abun nan ba shi yasa can cikin tambihu cewa aka yi idan mutum ya yi zina da matar makwabcinsa ko wani wurin annabi ya ce duk wanda ya kwafe ma wanda ya tafi jihadi baya nan ya bar matarsa ya tafi jihadi ko ya tafi neman ilimi ko haka makaranta cikin tambiyu ko wanda ya haka mutum ya tafi neman ilimi ko ya tafi wani aiki neman fataucinsa ko ya tafi jihadi sai wani ya kwafe masa a matarsa ko ɗiyarsa to idan aka je ranar tashin alkiyama aka ce za a tara aikinsa a zo a gaya ma wanda a gaya mai ga wanda ya ma ga abin da ya ma saboda haka ga ladashi nan ɗebi iya abin da kake so ka rage mai sauran annabi ya ce kuna ganin zai rage mai wani abu Malam Ibrahim annabi sai da ya tambayi sahabban sai ce yanzu kuna ganin wannan zai rage ma wannan mutumin Malam Usman bai turare yaya ka gani a rage mai wani abu to abadan ba zai yi rage mai wani abu ba ina ji in akwai abin da mutum ba zai yafe ma mutum ba ya gano cewa yau wannan shi ya bata masa iya ko shi ya zo yana kwafe masa a wajen matarsa ina ganin ya shi yana da wuya duk da dai akwai lalace ta al'umma yanzu wataƙila wani ma ana iya bashi kuɗi a ce an fanso ya ce ya ji daɗi to amma dai babu bane mai sauƙi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر منا باكو labarin zunubi wanda yafi girma ba talatan annabi ya maimaita wannan magana har so uku yana maimaita ta qalu bala ya rasulullah suka ce muna so qala al ishraku billah yace hada Allah da wani wannan shine mafi girman zunubi wa huquqil walidayn da saba wa mahaifa mutum ya zama ya rena mahaifansa bai girmama su ba irin girmama wanda aka ce a shari'a bai taimake su ba ya wulakanta su ya rika ganin ma har akwai wasu da suka fi su wannan babban ɓanna ce kuma koda da kalma ne faɗi masu kalma wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima haka aka ce kaga bayan iyaye an ce a kyauta wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana iyaye a kyautata masu imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma idan da za a ce a kaddara kai ka girma su ko sun tsufa su duka ko ɗaya daga cikin su ya tsufa ko dukan su fala ta kullahuma uffin kada ka ce musu tir wala tanharhuma kada kai musu tsawa suna magana kana daga musu sauti wa kullahuma qawlan karima ka ga musu magana ta fita ta mutunci sannan bayan nan wa qur rabbirhamhuma waqfid lahumu janaha dhulli min rahma ka sakan musu su cikin kana tausayi ka nuna ba kai ba kowa bane a wurin su ka girmama su ka nuna kana jin tausayin su sannan kuma ka hada da addu'a wa qur rabbi irhamhuma ya Allah ka ji tausayin iyayena kama rabbayani saghira kamar yadda suka ji tausayina lokacin da nake dan karami wannan in kai haka ka dan kwatanta abin da aka ce ayi amma biyan su iya abin da suka yi a ce an saka musu mutum bai da wannan abun sai dai Allah tabaraka wa ta'ala shi ya biya in kai ke da duniya a tafin hannunka ka dauka ka ba mahaifanka gaba daya akan cewa wai ka kyauta kyautata musu bakariya ba kudi batan da muka yi maganar sahabin da ya dauko matar shi maman shi tun daga kurata ya taho da ita bisa bayan shi ya kawo ta aikin haji duk wahalar da ake yi na aikin hajjin nan yayi ta yana goye da ita a bisa wuyan shi bisa bayan shi har aka gama ya samu ɗaya daga cikin sabon manzon Allah ya tambaye shi yace mai wannan wace ce yace mahaifiyarsa ce ya kai kokari yace na kwatanta ne in gani ko na biya ta abin da ta yi na kyautatawa ya ce ina wayan kala biyu ne wani wani aka ce ai ko da idanta da ta hana bacci so ɗaya saboda kai a rayuwa baka biya ba bacci da bata yi bautarin saboda kai ko saboda cikin ko saboda ku kalli mai ciki wani lokaci idan cikin nan ya murɗa wani lokaci ya fara girma ya fara abin nan sabo sabon nan bai daɗe ba da yawa ta rasa inda za ta kanta ta zo bacci kwanciya ta gagara ta ce ma ta rasa ta inda za kwanta in kuma kana so ka gwada abin da wuya samu wani ɗan dutse ƙarami kai ka ɗaure ta a jikin cikin ka kai bacci da shi yau kai gwada malam zani in kana so ka san da wuya in mun fita nan ɗau dutse ka sa cikin aljihun gaskarka in ka je gida kai ɗamara da shi ka kwanta da shi sai da ka duba ita mutum wani abu ne a cikin cikin ta ba ko wanda ba haɗe yake da ita ba a wurga mata shi a cikin ciki sai wata tara suna fama da shi wata ma goma wata ma sai ta shekara suna fama har akwai sai kare ya shekara ɗaya ciki akwai shekarau ya shekara ɗaya ciki akwai shekara me yasa aka ce mata shekara shekara ɗaya ce a ciki to gwada kai dau dutse yanzu daure shi karamin dutse ka daura ma cikin ka duk ta inda ka dama sashi in ta gefen dama ne in ta gefen hagu sashi ku kwanta yau ka dikkaji ka jadda za a yi kai ko gululu ka daura ka kwanta da shi wallahi sai ya hana ka bacci gululu ka san gululu
kai kana zubbiyar da kai yi na sai gama wannan bari mu gama wannan kirke wurin amma ga ya masu gululu tukun eh to don dan kullutu to shi ne bululu to daura kaman bululun nan ka kwanta da shi kaga ko za ku iya bacci eh
ka daura shi ka gani kaga ko za ka iya bacci da shi malam bashir kai dai kan ba za ga ma bululu ba to daura bululu ka ce yau bari ka kai damara da bululu ka samu rawani ka sa bululu a jikinka ka daura shi a jikin cikin ka duk inda ka ga dama ka sa shi a baya ko ka sa shi a gaba ko a gefe ko ka kwanta ka ji daɗi ka gani
to ba wata uwa da za ta haifi ɗanta ka ganshi yana yawo ka tambaye ta yawo yadda ta sha ita ma wata ha'ammantar da ita ma da ba ta manta ba ma ba ta yadda ta ƙara haihuwa wani za ta yadda ba wahalar da azabar da ta sha inda ba dan tana manta ba ma ɗabi'atan ta manta ba ta yadda ta ƙara na taɓa ba ku labari nan wata maukaciya maukaciya ce amma kafin ta aukace ta haihu ta haifi ɗa ɗaya shikenan kuma duka har biyu ma na baku wannan ɗaya ita nata in ta ga wata ne ta haihu bayan ta haihun ita ta zo ta haukace daga baya idan ta zo ta ganta aka zo za a kai ta wurin haihuwa ta ga tana ta kuka ta ga abun nan ne sai ta zo ta tsaya ita ma ta ta kuka ta ce haihuwa fari ce ko a ce haihuwa fari ce ta ta kuka ma kuka ta ce ita ta ta kuka ta ta kuka ita ba har sai ta ji an ce an haihu dan ta tsanan hankalin ta ya kwanta amma idan ta zo ta tambayi wadda ta ga tana kukan nan ta ce haihuwa fari ce aka ce ina ai haihuwa ta biyu ce ta ce wai wai wai wai ka ce bakin taba ji ba kika yadda kika kara ki aikin san yanda abun yake kika yadda kika kara ba ruwa na da ke tun da kika yadda aikin san yanda abun yake dan me kika yadda kika kara bayan ni na san mu ya ke ce tafiyar ta mahaukaciya ce wannan kuma mahaukaciyar ce tana goye da diyarta sai wani mai nama shi mai naman nan idan ta zo sai ya rika yankan nama yana bata sai ke cewa kaga yake ba wasu labari yake kun ga uwa da kuke ganin ta ko mahaukaci ya ce san da take matsanta ba karami bane ba uwa ba abun wasa bace sai ce bari in gwada muku ne abu ku gani sai mahaukacin nan ta zo kamar yanda ya saba bata nama sai ya dauko cinyar rago gaba daya ya ce mata yau wannan zan baki maman wance amma da sharadi ne kuma ki bin wannan diyar taki sai ce haka ta kallai sai ta damƙe ɗiyan nan tashi kawai ta ruga da gudu daga nan bata ma tsara biyowa ta wurin shi ta zo sai ta yanke ta wani wuri da ita wuri kaga mahaukaciya ce amma diyarta ta san iya to ya kuke gani mu da iyayenmu ya jama'a mu yi iya abin da za mu iya yi mu kyautata masu su lokacin da suke raye kada mu taɓa ganin mun yi masu wani abu har mu ce ya yi yawa sannan kuma mu bi da addu'a suna rayen ko ba sa raye mu yi duk abin da in suna raye za su yi farin ciki mu yi duk abin da yanzu bayan ba sa raye zai amfane su mu kiyaye duk abin da a lokacin da suke raye ba za su so mu aikata shi ba yanzu ma da ba sa raye ko ba za su ji daɗin shi ba domin mun karanta nan cikin arro cewa idan iya ƴaƴaye na kyautatawa iyayensu da ke lahira suna murna akan sun baro ƴaƴa na gari suna aiki su ce ƴaƴansu su ƙara ƙoƙari dan kada su rasa gidan nan da aka fitar da mu na asali idan yara na munanawa iyayensu na bakin ciki su ce ƴaƴan mu wato dai sai kun dai rasa gidan nan dai bayan mama nan ba ku kokarin abin da ya tantanta muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya shige mana gaba wajalla wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce wajalasa bayan nan sai ya zauna zan zo malasa ne wa kana muttaki'an da annabi yana kishin gide shine ran nan kun ga muka yi maganar larabci cewa in kana tsaye shi mutum ba zai ce maka ijlis ba sai ce maka up out idan kana daga kwance yana so ka tashi sai ya ce ijlis kun ga nan annabi yana kishingide ne ta kace fajalata dan julus tagowa ne daga ƙasa zuwa sama shi ko qu'ud tagowa ne daga sama ne ka zo ƙasa shine qu'ud ya fito ko haka suka ce masu harshen amma dai wannan ba shi bane mu dai gane mutun da ba abun nan din mu bane me kake ta malan sani eh eh ni na bata shi na ci a Abi Hurairah gaskiya ne an Abi Bakar ta ne radiyallahu anhu amma dai daidai ne abin da na karanta na can karshe sai a farkon ne an abi bakara ta ne shi yasa ya bace na ce mai an abi huraira ko ba daidai bane ni ne ne kuskure ba daidai na karanta ba an abi bakara ta ne radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ko to saboda haka ni ne da kuskure ga nan ne wajen amiya rabbal alamin wajen na abu hurairah shine nan kasa eh wannan kenan wa kana muttaki'an annabi yana kishingida lokacin sai ya zauna fa qala ala ku saurara wa qawla zur fadin kalmar abinda baka gani ba ko baka ji ba ma baka gani ba ka zo ka ce haka yake wannan yana daga cikin manya manyan zunubi kaga bayan an faɗi shirka da Allah aka zo aka ce saba wa iyaye annabi na kishingide dan a nuna wannan ma ba karamin abu bane sai da ya tashi daga zaune وما زال يكررها hatta قلنا annabi bai gushe ba yana maimaita wannan magana har sai da muka ce muka ce ka ai laitahu sakata kai kai san annabi da yayi shiru haka nan ai mun ji abun nan ya ta da hankali wa an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala wannan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce as-salawatul khams sallolin nan guda biyar da ake a rana salawatul khams salloli biyar da za a yi daga safe asuba azhur la'asar magriba isha waɗannan salloli guda biyar wal juma'a ila al juma'a sannan juma'a zuwa wata juma'an wa ramadan ila ramadan sannan wani ramadan din har zuwa wani ramadan mukaffiratun lima bainahunna suna kankare abin da aka yi tsakanin su mashirar ko idashtuniba alkaba idashtunibat alkaba'ir idan aka nisanci manya-manyan zunubai ina idan mutum ya kaurace ma waɗannan manya-manyan jigajigan da ake lissafowa irin su to sauran abubuwan da aka yi da azumi da salloli guda biyar tun daga sallah sallah asuba zuwa azo sai kanka da tsakani sallah azo zuwa la'asar akan ka da tsakani la'asar zuwa magariba akan ka da tsakani isha'i zuwa abun nan ba asuba kuma akan ka da tsakani haka za a yi ta juya haka nan a sati kuma juma'a zuwa juma'a wannan ke nuna waɗannan ba ƙananan abu bane a wurin mu mu musulmai da zamu yi wasa da su ba abun wasa bane girman manya-manyan abu ne suna daga cikin rukunan musulunci da ba mu ba kamata a yi wasa da su ba in an nisanci manya-manyan zunubai sai a yafi su wafi riwaya malam tukshal kaba'ir matukan mutum bai fada ma manya-manyan zunuban ba wa ana bai hurairah radiyallahu an annahu sallallahu alaihi wa sallam qal ko a wannan da nisa to mu bashi haka nan ba zai garuba ko a tsaya nan eh akwai na gani to a bashi haka to mu tsaya nan insha Allah wannan saboda yana da dan tsawo yana da kyau mu bashi sai gobe insha Allah sai a sai mu dora in qaddara Allah lana al-baqa na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونفس ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراد عنا واحشرنا في واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين